بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوة أولا يمتشنا جمعة شاء ليقوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 a jiya mun tsaya a aya 39 a cikin wannan sura mai albarka suratu yasin yau za mu tashi aya ta 40 daidai mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ
Allah ya ce wa ayatul lahum lalle aya ce a gare su anna hamalna dhurriyyatahum mu ne muka ɗauki zurriyarsu fil fulkil mashhun a cikin jirgin ruwan nan almashhun wanda yake cike da mutane da halittu daban-daban Allah yana tuna musu ni'ima da yayi a gare su cewa shi ya tsiratar da mutanen annabi Nuh ta hanyar tsiratar da su daga dirmewa cikin ruwa ta hanyar fure musu jirgin ruwa da ya sa masu imani a ciki da sauran halittu gabaɗe a cikinsa wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun kuma mu muka halitta musu min mithlihi na daga abin da ke kama da wannan jirgin ruwan ma yarkabuna abin da suke hawa bi ma'ana Allah ya fure musu wasu batina wasu jirgin ruwan daban-daban da Allah ya halitta musu ya kuma fore musu bayan wancan jirgin na annabi no wa inna sha Allah ya ce da mun ga dama nuhriquhum za mu dirmiyar da su a cikin wannan ruwan fala sariha lahum ba su da wani wanda zai tallafa musu ko ya agaza musu wala hum yunqadun kuma su ba ababan a tsamar da su bane ba game da halaka a cikin wannan ruwan wannan ayoyin Allah na bayyana ma kafaran makka irin ni'imomin da ya yi a kan iyayensu da kakanninsu da suka gabata Allah ya tsiratar da mutanen annabi Nuh da zurriyarsa da wanda suka yi imani da shi a wannan lokacin nashi yayin da Allah ya ga dama halakar da su da yin ruwan tufana a kansu sai Allah ya fori annabi Nuh ya yi jirgin ruwa wanda wannan jirgin ruwa duk wanda ya shiga a cikin shi ya tsira sawa'un cikin mutane ne ko dabbobin a wannan lokacin sai Allah ya tsamar da su ta hanyar wannan jirgin ruwa sannan Allah ya ce kuma Allah ya halitta musu irin jirgin ruwa da suka yi amfani da shi yau da gobe na ɗauke-ɗauken kayansu da suke da fatauci da shi Allah ya ce da mun ga dama masu yawo a cikin jiragen ruwa a yau suna kai kawo sawa'un kasuwanci suke ko kuma ziyarar ruwa suke Allah ce da mun ga dama sai mu nutsar da su a cikin ruwa mai taimako ba zai iya taimaka musu ba ko ya agaza musu kuma su ba ababan a tsamar da su bane game da wannan nutsewar da za su sai Allah ya ce illa rahmatan minna sifa wani jin kai na musamman minna daga gare mu wa mata'an ilahin kuma waɗan ba su damar rayuwa su rayu a duniya ilahinin ya zuwa lokacin mutuwarsu sai Allah ya ce
وما تلقيهم من آية من آيات ربهم إلا فهم عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم إذن أكتشي دسو اتقوا كجزء ما بين أيديكم أبندكي قبنكم لتاشر القيامة دشقا كبري وما خلفكم دا أبندكي باينكم نرأي والدنيا إذن أكتشي دا كافر مكة كجزء أبندكي قبانكم نتاشر القيامة دا رأي وكبري wa ma khalfakum da abin da ke bayan ku na rayuwar duniya kar ku yarda ta ruɗe ku la'allakum la'allakum turhamun ko cewa za a ji kanku a rahamshe ku mana kar ku ruɗu da rayuwar duniya da ke bayan ku sannan ku yi tanadi da tattali game da abin da za ku haɗuwa da shi nan gaba shine zaman kabari da kuma gobe kiyama idan Allah ya tashi ku wasu malaman suka ce wa idza qila lahum ittaqu ma bayna aydikum idan aka ce da su ku ji tsoron abin da kuka gabatar na laifuffuka mumuna wa ma khalfakum da abin da kuka raga kuka gabatar na laifuffukan ku da suka gabata la'allakum turhamun lalle idan kuka kiyaye kuka ji tsoron Allah kuka daina abin da kuke yi nan gaba kuma kuka tuba game da abin da kuka yi baya la'allakum turhamun tabbat Allah zai ji kanku kuma ya yafe mu wama ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim da dai wata aya daga cikin ayoyin ubangijin su bata zo musu ba illa kanu anha mu'ridin face sai sun kasance su masu kawar da kai ne ba za su yi imani da ita ba sai Allah ya ce wa idza ka karanta shi ko wa idza qila lahu idan aka ce da su anfiqu mimma razaqakumullah ku ciyar daga abin da Allah ya ba ku na arziki qalu ko qala alladhina kafaru sai waɗanda suka kafarta su ce lil ladina amanu game da wanda suka yi imani anut'imu man law yasha Allah wa man law yasha Allah at'ama yanzu za mu ciyar da mutanen da idan Allah ya ga dama zai ciyar da shi in antum illa fi dalalin mubin lalle kun lalle ku kam ba kowa ba ne ba wai dai kuna cikin bata mabayyani imana idan aka ce makafaran makka ku ciyar daga abin da Allah ya ba ku na dukiya ku ba marasa shi ku ba wanda suke da dan abin hannun da bai ishe su ba sai su ce yaushe za mu ciyar da mutanen da idan Allah ya ga dama zai iya wadata shi mu Allah ya wadata mu ya ba mu dukiya ta kaka za mu ba mutanen da in Allah ya ga dama shi ma sai sa shi arziki ya ba shi dukiya bi ma'ana suna son su hana ne abinda Allah ya ba su na dukiya mutane Allah ya kasa su biyu wasu Allah ya su masu hali wasu kuma talakawa Allah ya jarrabu su da talauci ya jarrabu su da dukiya wa'anda Allah ya jarraba da talauci ya fore su su yi haƙuri game da abin da Allah ya jarrabe su da shi na talauci masu halin da Allah ya ba dukiya sai ya jarrabe su da ciyar da dukiyar nan da Allah ya ba su su fitar da wani abu wani kaso na dukiyarsu su ciyar ga waɗannan wanda ba su da shi idan aka ce da kafarai ku yi hakan sai su ce yaushe za mu ciyar da mutanen da da Allah ya ga dama da ya wadatar da shi shi ne sai Allah ya mayar musu ya ce in antum lalle ku ba ka cikin komai illa fi dalalin mubin sai cikin bata mabayyana wa yaquluna mata hada wa yaquluna mata hada wa'adu in kuntum salihin ma mata hadal wa'adu in kuntum sadiqin zaka ji kafare suna cewa wai yaushe ne wannan alƙawalin da kuke yi mana na cewa za a tashi alƙiyama in kuntum sadiqin in dai da gaske kuke za a tashi alƙiyama suna faɗa haka min babin yin izgili da nuna ƙin imani da tashi alƙiyama sai su ce wai yaushe ne alƙiyaman nan za ta tashi in dai da gaske kuke za a tashi alƙiyama ma yanzuruna illa sayhatan wahida Allah ya ce ai ba komai ba suke jira illa sayhatan wahidatan sai tsawa guda daya ta'khudhuhum da za ta kama su wa hum yakhisimun alhalin su suna ta hada hadasu ta duniya suna ta harkokin su na rayuwa imana alqiyama za ta su kahin ta zo za a sa mala'ika israfil yayi busa idan yayi busa wannan busar za ta sa mutane gabaɗaya su firgice gabaɗaya su kasance suna kallon sama da kansu suna cikin hali na tsoro hali na firgici kasuwanci da komai ya tsaya mu'amala ta rayuwa da aka saba sani gabaɗaya ta tsaya saboda wannan busar da mala'ika israfil zai mutane su kasance cikin firgici da tashin hankali da tsoro shine Allah ya ce ai ba komai ba suke jira sai wannan tsawar guda ɗaya da za a yi wadda wannan tsawar idan ta faru ta kuzuhun za ta kama su sai ga su sun daina hada-hadan nan da suka saba sun daina cinikayya su yi da saidawa sun kasance cikin firgici da tsoro wannan ita ce busar da za a fara yi kafin a yi busa ta mutuwa busa ta firgici da tashin hankali fala yastati'una tawsiyatan a wannan lokacin sufa ba za su iya yin wata wasiya ba ya su ya su wala ila ahlihim yarji'un kuma su ba abin su koma wurin iyalinsu bane kenan wannan fitowar da za a yi a wannan rana idan aka yi wannan busa mutane za su firgice yan kasuwa na wurin kasuwarsu yan nema daji suna can wanda suka fito kowa yana wurin aikin shi idan aka yi wannan busar ta firgice to a ran nan babu wasiya kuma ba wanda zai dawo a gida daga nan za a taru ne a hilin mahshar kenan sannan akwai busa ta biyu da za a yi wannan busar da za a yi wanda babu wanda zai yi saura a doron ƙasa sai ya mutu sai wanda Allah ya so su tsaya a rayuwa an gane ko wannan busa ta biyu kenan wadda wannan busa aka yi ta kowa zai mutu ne daga cikin halittun Allah sai kaɗan daga cikin wanda Allah ya so su rayu wasu malamai suka ce kamar irin mala'ika jibril da kuma azra'il ko kuma malakul maut da sauransu sannan bayan ita sai busa da za a yi gaba daya mutane su fito daga cikin makwantayensu su yi tsaye sana jirar hisabi wa nufika fi sur Allah ce sa'an nan a yi busa a cikin asuri ƙaho fa'idahun minal ajidafi ila rabbihim yansurun sai ga su suna fitowa daga cikin kaburburansu ya zuwa ubangijinsu yan siluna suna sauri suna gaugawa kenan bayan an yi busa ta kowa ya mutu sannan a yi busa ta a tashi idan aka yi busa cikin kahon nan sai ga mutane suna fitowa daga cikin kaburburansu suna fuskanta ubangijinsu yan siluna suna masu sauri suna masu gaugawa qalu sai su ce ya wailana ya kai canmu man ba'athana min marqadina wane ne ya tashi wane ne ya fito da mu daga cikin makwantayya mu sai a ce da su hadha ma wa'adar rahman ai wannan na a tashi ku na a tado ku daga cikin makwantayyan ku shine abinda Allah ya yi muku alkawali wa sadaqal mursalun kuma tabbata manzanni sun yi gaskiya gashi alkiyama ta tashi gare ku ko ya kasance qalu ya wailana za su ce ya kai canmu man ba'athana min marqadina hadha wane ne ya tayar da mu daga cikin makwantayyan waɗannan ma wa'adar rahman amsa shine ai a tayar da ku alƙawalin ubangiji ne da yi na cewa sai ya tashe ku bayan ku mutu wa sadaqal mursalun kuma manzanni sun yi gaskiya malamai suka ce su wane ne za su ba su amsa mun san dai masu tambayan nan kafarai ne saboda suna musanta shi alkiyam shi yasa za su ce wane ne ya tashe mu daga cikin makwantanmu wane ne ya fitar da mu daga cikin kabarbaran mu to su wane ne za su ba su amsa wasu malaman suka ce mala'iku ne za su ba su amsa sai su ce da su haza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalu wasu malaman suka ce masu imani ne za su ba su amsa ana tsatsaye sai su ce da su ai wannan shine abin da Allah mai rahama yayi alƙawarin cewa zai tashe ku ko manzanni da suka gaya muku gidan duniya cewa za a tashi alƙiyama sun yi gaskiya wasu mutanen suka ce daga cikin malamai ai kafirai za su yi tambaya kuma ƴan uwansu kafirai su ba su amsa tabbat sun ga cewa ga alkiyama ta tashi ƴan uwansu sai su ce me ya tayar da mu daga cikin makwantanmu sai sauran kafaran su ce bayan sun ga tabbat hakika alkiyama ta tashi sai su ce ai wannan abin da Allah ya alkawali ne a rayuwar duniya da muka kiyarda da shi cewa za a tashi alkiyama gashi yau ya faru mun manzanni da suka je suna gaya mana muna karyatawa tabbat sun yi gaskiya gashi alkiyama ta tashi sai Allah ya ce in kanat illa sayhatan wahida Allah ya ce ai ba komai bane ba illa sayhatan wahida sai tsawa guda daya fa idahum jami'ul ladaina muhdarun sai ga su gaba ɗayan su an halarto da su a wurin gana tsawa guda za a yi gaba ɗaya mutane su tashi su halarci wurin ubangiji gaba ɗayan su suna jiran a musu hisabi falyawma la tuzlamu nafsun shay'a a yau babu wata rai da za a zalunta ta daidai da wani abu wala tujzauna illa bi illa ma kuntum ta'malun kuma ba za a sakan ya ma kowa ba daga cikin ku sai da abin da ya kasance yana aikatawa a gidan duniya sai Allah ya ce inna ashabal jannati yawma yuhum fa'ilun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-'ara'i muttaki'un لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون إن أصحاب اليوم إن أصحاب الجنة اليوم للي أنجدا الجنة اليوم أو أن نتاشع القيامة fi shugulin fakihun suna cikin wani shagali fakihuna suna ni'imtuwa da abin da ke cikin aljanna na ni'imomi ana cikin wannan tashin hankalin da firgici su suna cikin gidan aljanna sun shagalta ya su ya su da ziyarar junansu da ni'imtuwa da abin da ke cikin aljanna Allah ya samu a cikinsu hum wa azwajuhum su da matayensu fi zilalin suna cikin wata inuwa mai daɗi alal ara'iki muttaki'un suna akan gadajensu suna masu kishin gida suna fuskantar juna lahum fiha fakihatun lalle su suna da a cikin gidan aljanna fakihatun ababan marmari kala kala wa lahum ma yad'un kuma suna da dukkan abin da suke sha'awa suna so a gidan aljanna salamun qawlan min rabbir rahim salamun aminci kaulan magana ta musamman min rabbin rahim daga ubangijinsu ar-rahim mai jin kansu imana abinda Allah zai ce ma 'yan gidan aljanna na gaisuwa shine salamun aminci ya tabbata a gare ku magana ce ta musamman daga ubangijinku mai rahama wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ku ku mujrimai mutanen banza da ku da kafarai a yau za a keɓance ku daban a fidda ku daga cikin dandazo na taron masu imani sai Allah ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaitan shin dama ban yi muku wasici ba ya ku ɗayan annabi adam cewa kakku kuskura ku bauta ma shaidan innahu lakum aduwwun mubin lalle shaidan a gare ku maƙiyi ne bayyananne wa an ibuduni shin dama ban gaya muku cewa ku bauta mana ni kaɗai ba kar ku haɗa ni da wani abin bauta kuma bayana hadha siratun mustaqim lalle yin hakan shi ci ita ce hanya mustaqim daidaitatta miƙaƙa da za ta kai ku gidan aljanna wa laqad adalla minkum jibillan kathira haƙiƙan shedan ya batar da halittu da dama daga cikin ku afalam takunu ta'qilun shin ba za ku hankarta ku gane hakan ba hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun to wannan ita ce jahannamar da aka kasance ana muku alkawalinta islauha al-yawma dan haka yau ku dandani kunata bima kuntum takfurun sakamakon abinda ku kasance kuna yi na kafirci al-yawma nakhtimu ala afwahihim Allah ya ce a yau ranar tashin alkiyama kuma nakhtimu za mu sa rufi ala afwahihim akan bakunan su wa tukallimuna aydihim kuma hannayensu za su dinga mana magana wa tashhadu arjuluhum kahahuwansu su ba da shaida a kansu bi ma kanu yaksibun game da abin da suka kasance suna aikata wa anan rayuwar duniya bi ma'ana Allah ya kawo ta jahannama ga ta nan gaban kafirai ya nuna musu ga wutar da kuke musu kuna inkari dan haka yau ku ɗanɗani ƙunarta da zafinta sakamakon kafircin da kuke yi a gidan duniya wasu daga cikinsu za su musu su yi inkari su ce ya Allah mu gumin shirka da kai ba ba mu kafirce maka ba bayan sun ga azabar wuta sai Allah ce sai mu rihe bakunansu ba za su iya yin magana ba hannayensu za su yi magana su ba da shaida a kansu kafafuwansu za su ba da shaida a kansu game da duk abin da su kasance suna aikatawa a nan gidan duniya don a yanke musu hanzari daga baya sai a sake musu bakinsu bayan sun ji abin da hannuwansu da kafafuwansu suka yi shaida a kansu na abin da su kasance suna aikata na muni a gidan duniya shine a wani wurin za su cewa yaya aka yi ku za ku ba da shaida a kanmu bayan baki da yake magana don ya ba da kariya a kan kwani kaga ƙarshe hannayensu da ƙafafuwansu sun ba da shaida a kansu game da munanan aikin da su kasance suna aikatawa a gidan duniya sai Allah ya ce ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فهل لا يبصرون Mm.
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فلا استطاعوا رقيا ولا يرجعون Mm.
ومن نعلمه نجزه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
Allah madaukakin sarki ce walau na sha'u da mun ga dama latamasna ala a'yunihim da mun rufe musu ganinsu su kasance makahi a rayuwar duniya fastabaqus sirata su dinga gaugawa suna neman ina hanya take fa anna yubsirun to ta kaka za su ganin hanya bayan sun kasance su a makabce walau nasha'u Allah ce da mun ga dama kuma mun so lamasakhnahum ala makanatihim da mun canza halittar su a nan inda suke zaune famastata'u mudiyan wala yarji'un ta yadda ba za su iya tafiya ba ko ko in sun tafiya ma in sun tafi ba za su iya dawo mun ga dama mu jirki- mu ji- mu jirkita halittar su mu yi su wata kada daban ko mu maida su birare ko mu maida su aladu ko mu maida su wani abu daga cikin halittun ubangiji wanda ba mutane ba wa man nu'ammiruhu duk wanda muka masa tsawon rayuwa muka ba su shekaru masu yawa a rayuwa nuna kishu fil khalqi za mu rage sa a cikin halittarsa duk wanda Allah ya ba shekaru mai yawa to zaka ga an tawaye masa halittarsa komansa ya ragu karfinsa zai ragu ganinsa zai ragu na fata mun gane haka karfin jikinsa ma zai ragu kai balma hankalinsa zai ragu wani mai ma zaka ga ya kuma yana ɗabi'u irin na yaro ƙarami duk wanda Allah ya matsawon shekaru daga cikin mutane to zai nakasa shi daga cikin halittar shi afala taqilun shin ba ku hankarta hakan ba zai sa ku gano gaskiya ba ku yi imani da Allah madaukakin sarki wa ma allamnahu shi'ra da dai annabi ba mu koya masa waka ba wa ma yanbaghi lahu bai dace da annabi a ce yana waka ba in huwa illa dhikru abin nan da yake karanto muku ba komai bane ba sai an bato alqur'ani mai girma kenan wa qur'anun mubin da abin karantawa wanda yake bayyane shine alqur'ani litunzira man ka litunzira ko man kana hayyan domin kai gargadi da wanda ya kasance yana raye bi ma'ana yana da zuciya rayayya da ke karban gaskiya ويحق القول على الكافرين سننكم عذابا تتبتا وان سكا كافر شيء ما الله مدبكين سر سي الله يجي
ولم يروا أنا أخذنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها خالدون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وما يشكرون واتخذوا من دون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهرمون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما shin ba su da masaniya ne cewa mu ne muka halatta musu daga abin da hannayenmu suka aikata an'aman dabbobi na gida na yau da gobe da suka yi amfani da su raƙumma shanu tumaki raguna awaki fal- fala awalam yaro anna khalaqana lahum mimma amilat arina an'aman fahum laha malikun suka kasance su game da wannan dabbobin suna mallakar su ya ma'ana Allah ya musu ni'imomi daban-daban da ya kamata su yi izina su nura da su Na daga cikin ni'imomin da Allah ya musu Allah ya halitta musu an'aman dabbobin gida domin su mori da su su amfani da su wa zallalna halahu muka fure musu waɗannan dabbobin musu- muka kaskantar da waɗannan dabbobin zuwa gare su famin hara kubuhum daga cikin waɗannan dabbobin akwai wanda suke yin hawa akwai wanda suke hawa su yi bulaguro su hauda musu kaya a kai wa min haya kulun daga wannan dabbobin kuma suke cin nama walahum fiha manafi' lalle suna da ababen amfani a cikin wannan dabbobin su yi amfani da fatarta su yi takalmi su yi kaya su yi amfani da gashinta su kare kansu daga za- daga tsananin sanfi ko tsananin rana shine walahum fiha manafi wa masharibu suna da abin sha a cikin wannan dabbobin za su tatse su su sha nonon su afala yashkurun shin ba za su gode ma Allah ba akan ni'imomi daban-daban da yi akan su wattakhadhu min dunillahi alihatan maimakon su gode ma Allah su bauta mashi shi kadai su ɗayin tashi da bauta sai suka riki kuma bayan Allah alihatan wasu alloli la'allahum yunsarun ko cewa wai waɗannan allolin za su taimake su gobe kiyama ko su taimake su a rayuwarsu ta duniya la yastati'una nasrahum Allah ci da dai waɗannan ababen da suka rika wanda ba Allah ba ba za su iya taimaka musu ba wahum lahum jundun muhdarun wahum su gumakan nasu da abin da suka rika koma bayan Allah lahum za su kasance a kansu gobe kiyama ko tattare da su jundun wasu runduna ne muhdarun da za a halarto da su gaba ɗaya a sa su cikin wutar jahannam fala ya hazunka qauluhum ka karanta shi ko fala ya hazunka qauluhum kar maganar da suke faɗa ta bakanta maka rai ta ɓata maka rai inna na alamu ma yusirruna wa ma yu'linun lalle mu ubangiji mun san abin da suke sirrantawa na zance kuma mun san abin da suke bayyana kaga wannan aya lalle shi ce akan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama game da abin da kafaran maka suke mishi Allah yake lallashin shi cewa karka damu karka yi bakin ciki karka samu kanka cikin damuwa game da abin da suke faɗa a kanka lalle mu Allah mun rige mun san duk abin da suke sirantawa na zance ko mun san abin da suke bayyana awalam yaral insan أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ووضعنا الأعمال ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل قل يحييها الذي أنشأها أول مرة أول مرة وهو بكل خلق عليم
Allah madaukakin sarki ce a walam yaral insan shin mutum baya duba ya gani anna khalaqnahu min nutfatin lalle mu ne muka halicce shi min nutfatin daga digon mani fa idza huwa khasimun mubin sai gashi ya kasance khasimun mai musu da jayayya mubin kuma mabayyin wa daraba lana mathalan hamma yake buga mana misali wa nasiya khalqahu ya manci yaya muka halicce shi shi qala man yuhyil izam ga abin da yake cewa na buga misali ga Allah cewa man yuhyil izama wane ne wanda zai rayar da kasassa wa hiya ramim bayan wannan kasassan sun diddigi sun cakuɗe da kasa qul annabi ga ya musu yuhyiha alladhi anshaha awwala marra wanda zai rayar da wannan kasassan shine wanda ya fare su a karan farko Allah da ya fare su yayin da babu su to kuma shine zai dawo da su a rayuwa bayan sun mutu shine kulkace da su yuhyiha alladhi anshaha awwala marra wanda zai rayar da wannan kasassan da suka rididdige suka cakuɗe suka gami da ƙasa ai shine wanda ya fare su a karan farko wa huwa bi kulli khalqin alim kuma shi Allah game da dukkanin halittu alimun masani ne alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara Allahn nan da ya sanya muku wuta daga itaciya tsanwa Allahn da ya fitar muku da wuta cikin tsanwan icce danye shatak to wannan allah kuma yana da ikon ya tashe ku bayan kun mutu ai kaga abun mamaki ne Allah ya fitar da kishiya cikin kishiya wuta kishiyar danyen abu ne ko ba ka ba ice ɗanye kowa ya sani masu rayuwa a cikin daji sukan fitar da wuta cikin itace guda biyu a ciro ice gaban ka ɗanye shatak a yadda a ciro wani a haɗa ciki a goga ko a murɗa sai ka ga wuta ta fita daga ciki an hura wuta don a yi amfani da ita to ubangijin nan da ya hure muku wuta cikin abu tsanwa ɗanye yana da ikon ya tashe ku bayan kun mutu ba abun mamaki ba ne ba ya tayar da kasassan da suka rididdigi suka cakuɗe suka koma ƙasa Allah ya tashe su gobe kiyama irin yadda suke farko shi ne Allah ya buga musu misali yadda yake fitar da wuta cikin ɗanyen ice haka zai tashe ku gobe kiyama fa idza antum minhu tuqidun sai ga kuku tuqiduna kuna hura wuta minhu daga wannan ɗanyen icin da kuke samu wuta a cikin shi awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ardh shin wai dama wanda ya shin dama wai wanda ya halicci sammai da kasai bi qadirin ba ya da ikon cewa ya halicci irin ku kaga ku ai duk ubangijin da ke da ikon halittar sammai da kasai gaba daya yana daga cikakken ikon da cewa zai halicce ku ya tashe ku bayan ku mutu bala ba zai taba yiwa ba Allahn da ya hakan zai iya maimaita halitta ko ya tashe ku wa huwa al-khallaqul alim lalle Allah shine al-khallaq mai yawan yin halittu alimun masani game da abin da yake yin halitta kenan awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard shin wai wannan wanda ya halicci sammai da kasai gaba daya bi qadirin ba shi da iko ala an ya khalaqa mithlahum akan ya halicci kwatankwacinsu bala ba haka bane Allah kana da cikakken iko wa huwa al-khallaqul alim lalle Allah shine mai yawan halitta alimun masani game da dukkan abin da yake halitta inna ma amruhu ku sani cewa al'amarin ubangiji idza arada shay'an idan ya nufaci yin wani abu an ya kula lahu kun fayakun zai ce mu abun kun kasance fayakunu sai kasance abu ne mai sauki a wurin Allah Allah idan ya ga dama farar da wani abu zai ce da shi kun kafin kafin ta ɗaure nunu sai abin ya faru ku tashi kun za ku tashi gaba ɗaya menene mai wahala wani Allah ai babu abin da ke gagara Allah maɗaukakin sarki subhanahu wa ta'ala wannan shi ke nuna cika da bunƙasa da kuma me yake cewa zartaccen mulki na Allah maɗaukakin sarki duk abin da Allah ya so ya faru sai ce da shi kun faifan babu wani banda Allah da ke yin haka sai Allah madaukakin sarki duk wanda ya yi da'awa cewa zai iya ce mu abu kun faikunu to yana kokarin kishiyantar Allah ne cikin irin ababen da Allah kaɗai ke yin su kuma ai babu wani yau daga cikin halittu da zai iya ce mu abu kun faikunu ina fatan mun gane da in ka iya ce mu abu kun fa yakunu zaka iya yin komi kenan kuma babu abin da zai gagara ka ina fata mun gane wannan zai nuna maka ƙarya da yaudaran mutane da ake da sunan walitaka na cewa shehu zai iya ce ma abu kun fayakun babu wani shehu da zai ce ma abu kun fayakun Allah ne kaɗai shi sa inna ma kaga adatu hasirin ce an gane ko abu ne da akan yi amfani da shi don a katangance abun a kare abun zuwa ga Allah shi kaɗai ku sani cewa kaɗai al'amarin Allah ne kaɗai yakan faru idan ya ce mu abu kun faiko banda Allah ba mai yin haka amma kaga mabiyan shehunnai mabiyan waliyai sun yabi kansu sun yabi shehunnansu suka ce da qad uti ta kun faikunu fadlallahi barhamu an baka lafazin kun faikunu falala ce daga Allah kai shehu barhamu in yaskiya a ganin sana tara shi da Allah a cikin irin abubuwan da babu wanda ke su sewa sai Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki daga don mai shuraren radio sahara fm zai ji haka ana faɗa duk in ɗan bida zai wa'azi sai an sa wannan waka huwa la ilaha illa a cikin ta ne zaka laqad ta kun fa yakunu fadlallahi barhamu kaza kaza kaza sun wanda kaga wannan ƙarya ce babu wanda ke ce mu abu kun fa yakunu sai wa sai Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fa subhanalladhi bi yadihi malakutu kulli shay sarki ya tabbata ga wanda hannun shi ne mulkin komai da komai yake wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi ne makomako gaba daya nan ne karshen suratu yasin kuma za mu shiga suratu safat wanda suratu safat sura ce makkiya tana ɗauke da ayoyi 182 ko 181 kamar yadda wasu malamai suka ce mai Allah ya ce.
فالذاكرات ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويغلبون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا عمن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل علمت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين bayan bismillah Allah ya ce wasafati saffa Allah yana rantsuwa da as-safat masu yin sahu saffan matukan yin sahu malamai suka ce mala'iku kenan da suke yin sahu a wurin ubangijinsu fazzajarati zajra Allah yana yin rantsuwa da mala'ikun da suke firgitarwa matukar firgitarwa irin mala'ikun da ke Allah ke turowa domin su azabtar da al'umman da suka kangare mu annabawansu فالتاليات ذكرا ألا نا يرنسوا دا التاليات ما سكرنت ذكرا ذكري كينا دا cikin mala'ikun sa masu yawan ambatansa inna ilahakum lawahid lalli allan kuma dokakin sarki wahidun shi kadai yake subhanahu wataala baya da abokin tarayya a cikin ayyukansa baya da abokin tarayya a cikin sufofinsa baya da abokin tarayya a wurin bautarsa baya da abokin tarayya a cikin halittunsa da ayyukansa gaba daya rabbus samawati wal ard ubangijin sammai wal ardi da kasai gaba daya wa ma bainahuma da abin da ke tsakankanin sammai da kasai na halittu wa rabbul mashariqa kuma shine ubangijin mafudayyar rana ko mafudan rana da kuma mafadar rana inna zayyana sama a duniya lalle mu Allah mu ne muka kawata sama ta duniya bi zinatin da kawa alkawakib ta tauraro Allah shi ya adance sama ta hanyar sa tauraro a cikinta tauraro ga sanan kala kala kamar yadda kuke gani idan dare yayi Allah ya adance duniya da su waɗannan taurarun daga cikinsu akwai masu yawo daga cikinsu akwai wanda tsaye suke wannan taurarun sukan taimaka muku ta hanyar gano a ina alƙibla take yadda kuke cikin fatauci sawa'un cikin sahara kuke ko cikin teku ne kuke yawo wa hifdhan kuma tauraron nan sun kasance abin tsaro min kulli shaytanin marid daga dukkan wani shaydanin da yake kangararre la yasma'una ila al-mala'il a'la ba a ba su damar su je daga zantuttukan da mala'ikun da ke sama suke tattaunawa da shi wa yi za a dinga jifa su min kulli janib daga dukkan wani bangare na sassanin samaniya duhuran ana masu ingije su a kore su walahum azabun wasif kuma tabbat suna da azaba madimanciya illa man khatifal khatfata sai fa waɗanda suka sato zance a fakaice suka sato shi ba tare da mala'iku sun farga ba fa'atba'ahu shihabun thaqib irin su ne zaka ga wani taurari wani taurari na musamman ya bi su ya jefe su fastaftihim Allah ya ce tambaye su kashi ahum ashaddu khalqan shin wai su mutane su ne mafi girma daga cikin halittunmu amman khalaqna ko ko wasu ababan daban da muka halitta ko shakka babu wasu ababen daban da Allah ya halitta sun fi girma sama da halitta ta mutane la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas halittar sammai da kasai su suka fi girma sama da halittun mutane ko shakka babu halittar sama ta yi halittar mutum halittar ƙasa ta fi halittar mutum halittar duwar watsu da mala'iku da sauran halittun da Allah ya halitta duk sun fi halitta ta mutum shi ne aka ce tambaye su yi musu tambaya ahum ashaddu khalqan shin wai su ne mafi tsanani da girma daga cikin ababen da muka halitta amman khalaqna ko wanda muka halitta daga cikin halittunmu daban inna khalaqnahum lalle su mutane mun halicce su ne min tinil lazib daga ƙasa allazib wadda take dan farewa yayin da aka taba ta bal ba haka ba ajibta yi mamakin su wa yaskharuna su kuma sana iskin yi mamaki yadda suke kafircewa yi mamaki yadda suke kin gaskiya bayan ta bayyana gare su wa yaskharuna su kuma izgili suke a wannan lokacin wa idza dhukiru idan aka fadakar da su aka musu wa'azi aka jawo hankalinsu la yadhkuruna ba sa karban wa'azin ba sa shari'a ba sa bin gaskiya wa idara au ayatan kuma idan suka ga wata aya ko wani alamar da zai nuna musu cewa tabbat abin nan da aka faɗa musu gaskiya ne yastaskiruna sai su dinga izgili ba za su karbe shi a matsayin a matsayin gaskiya wa qalu in hadha illa sihrun mubin zaka ji sana cewa in hadha ai wannan abin da aka gwada musu na aya ba komai bane ba illa sihrun mubin sai dai sihiri mabayyani wannan al'ada ce ta kafaran duniya gaba daya idan Allah ya turo musu manzo ko annabi Allah yakan karfafi manzon nan da wata aya wannan aya ita ce mu'jiza wani abin da wani shi daga cikin mutanen shi ba zai iya yin shi ba ba dan komai ba dan su gaskata shi irin yadda Allah ya ba annabi Musa sanda ta koma macijiya al'adance kaga sanda ba ta zama macijiya amma sai Allah ya hore mishi hakan sandar shi sai ta koma macijiya ta gaske a gaban masu kallo wanda kai sandarka ba za ta koma hakan ko ta koma hakan sai dai in siddabaru za ka yi ko wani abin da ke kama da hakan amma ba hakika ba ne ba irin na annabi musa dan da ai fir'auna da ya ga sanda annabi musa ta zama maciji sai ce wannan ai sihiri ne don haka mu ma za mu zo maka da sihiri irin naka ya yi gangamin bokaye na cikin daji da na ƙauyuka ce duk a kiro su abinda ake so za a zo a yi muƙabala ta sihiri tsakankaninku da annabi musa ya zo da sanda tana zuwa tana zama maciji yakan sa hannun shi a cikin halin aljifinsa ko wuyar rigarsa da ya fitar da shi dinga kyalli yana haske kuma ku zo da sihiri irin nashi dan mu numa mutane cewa da a wanda yake cewa shi manzo ne ko annabi ba gaskiya bane kaga sun zo da sandunansu kamar yadda Allah ya bada labari idan suka jefa sandunansu sai sandunansu koma macizai a gani idan mutane amma a hakika ba macizai ba ne kenan saharu a ayunan nasu sun yi sihiri ne a idanun mutane ta yadda in ka ga abin kai ka ce kaza ne amma a hakikan ba haka nan ba ne shi ne Allah ya ce saharu a ayunan nasu wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim kai annabi Musa sai da samu kanshi tsoro cikin tashin hankalin cewa ka arin jaye shi gashi sun jefa sandunansu sandunan sun zan mace shi Allah ce karka ji tsoro jefa abin nan da ke hannunka annabi musa yana jefa dandashi sai sandashi ta koma macijiya bayan ta koma macijiya gaban idan masu kallo sai ta dinga bin macizan bokaye duka sai da ta tsince su ta cinye su kakaf sai ta dawo a matsayin sandarta kaga bokayen da suka ga cewa tabbat abin nan da sanda annabi musa ta yi ta koma maciji ta tsince nasu ta cinye suka san ba sihiri bane irin nasu gaba ɗaya sai suka yi sujada suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangijin harun mun yi imani da ubangijin musa so da san san cewa nashin ba siddabaru bane nasu menene siddabaru ne sihiri ne ba gaskiya bane to hakan Allah yake ba kowane annabi ko manzo daga cikin manzanni domin ya karfafe sa al'umma su su yi gaugawa yarda da shi amma duk da haka ba su yarda da shi sai su ce sihiri ne sai su ce bokanci haka annabi isa alaihi salam Allah ya bashi likitanci a matsayin mu'jiza makahu da ya shafa sa sai ya dawo yana gani mai ciwon albaras da ya shafa sa sai ya dawo yana gani kai in mutum ya mutu ma sai ya ce tashi da izinin Allah sai ya tashi kaga duk ƙwararrun ƙwarewar likitocin duniya ba za su iya tada matacce ba duk yadda suka ƙure cikin cikin abin da ya shafi ba da lafiya da sanin matsalolin mutane na ciwo ko ba su lafiya ba za su iya tada da matacce ba to a wannan zamanin nashi shi kuma masu magani suka fi shahara daga cikin kafirai su ba da maganin kaza su nuna kwarewa ta fuskar nemo lafiya kaza sai Allah ya ba annabi Musa shafa idan makaho ya warki wanda likitoci ba su iya ya ba shi dama mai ciwon albaras da ya shafe shi sai ya dawo normal lafiya lau kai karshe idan mutum mutu ma sai ce tashi da izinin Allah sai tashi likitocin zamanin shi sun san tabbat babu wanda ke yin haka shi kuma Allah ya ba shi haka ne a matsayin mu'jiza domin su gaskata shi cewa manzo ne kuma annabi ne daga wurin Allah haka annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban halittu gaba daya Allah ya ba shi mu'jizar da bai ba kowa ba daga cikin sauran annabawa mu'jizar manzon Allah kaga mu'jizar kowane annabi ta yi lokacin ta ta kare ta tafi amma mu'jizan manzon Allah mu'jiza ce da za ta dawwama ya zuwa tashin alkiyama Allah ya turo shi ne cikin larabawa wanda suka kware suka iya harshen larabci wanda daga cikinsu akwai wanda sun kware sun zan mayu wurin iya sarrafa harshe cikin iya larabci har ma larabcinsu ake rubutawa bisa ka'aba da ruwan zinari sai Allah ya turo manzan Allah da alƙur'anin da babu wanda ya iya larabci irin shi kuma Allah ya musu tahaddi ya ce musu hanya tana buɗe in kun ce annabi ne ke kirkirar qur'ani yake tsara shi to an ba ku dama ku zo da aya guda ɗaya wadda za ta yi daidai da ta alqur'ani mai girma in kun gaza sura ko ku zo da irin alqur'ani mai girma matsuwa kuna ganin cewa annabi ne ya tsara shi domin ma abin ma'ana Allah madaukakin sarki yakan ba manzanni da annabawa mu'jiza aya wani abin da zai sa mutanen mutanen wannan annabin su yarda da shi su sakankance cewa shi manzo ne shi annabi ne daga Allah to su kuma idan aya ta zo musu kafarai sai su ki karba sai su ce sihiri ne kamar yadda kafarun makka ma da qur'ani ya zo ce suka yi sihiri ne ba gaskiya bane suka ce shi ke kirkira kayan shi ba gaskiya bane suka kisi imani tare da cewa sun sani tabbat ba annabi ne ke kirkira shi ba annabi ne qur'ani ba inda annabi ne qur'ani a yadda suka kure wurin iya larabci su ma da sun yi haka ina ganin zamu dakata abin da ka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskure ko abin da ke kama da haka Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh